أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukaki da ya sake haɗa mu a wannan marece marece na uku a wannan wata mai albarka watan ramadan a shekara ta 1440 da biyu na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine sha biyar ga watan hudu a shekara ta 2021 a lissafin miladiya zamanmu na uku kenan kamar da muka ji kuma har yanzu dai muna karanta abinda Allah ya sare na fassarar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayayn a zamanmu na farko da kuma na jiya mun yi abin da ya shafi 'yar shimfiɗa da kuma abin da ya shafi farko-farkon abin da malam abdurrahman bin nasir sa'idi ya ambata a cikin fassarar wannan aya za mu tashi inda ya ce sun mazakara kaifiyata irfihim kasancewar malam ya ambaci abubuwa da yawa a wannan fassara ta wannan aya ko ayoyi guda biyu da ya haɗe su ya fassara su tare yana da kyau mu mai da hankali kan karanta abin da ya ambata din ko ma iya gama shi insha Allah cikin lokaci takaitacce tare da fahimta ya ci gaba yake cewa thumma zakara kayfiyata irfihim sannan Allah madaukaki ya ambaci yanayin yadda gadan nasu su ya'ya zai kasance tunda yana ishara ne zuwa ga ya'ya ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari مثل حظ الأنثيين تولى للذكر مثل حظ الأنثيين بياني ne bayani ne na kaifiyar yadda za a yi rabon gadon da suka cancanta ai al'aulad wato abinda ake nufi irsihim din ana nufin irsil aulad gadon da 'ya'yan za su samu daga dukiyar babansu su waɗannan 'ya'ya abin da ke nufi da al'aulad kuma a nan al'auladu lissulbi ‘ya'yan tsatso ‘ya'yan tsatso an ce ɗanka na tsatso ana nufin ɗan da kai ka haife shi in an faɗi wannan jika ya fita jika ɗa ne amma na ɗanka don haka ba a ce masa waladu sulbi duk da cewa ɗa ne shi yasa har wasu malamai kuma mazhabar shafi'iyya suna cewa an mutum ya rantse ba shi da ɗa amma yana da jika to bai yi abin da ya warware masa rantsuwa ba yawa saboda ana ɗaukar jika ko da ɗa ne to amma kuma ba ɗa ne lissulbi ba yawa don haka nan al'aulad lissulbi ake nufi banda kuma didda akwai al'aulad lil ibni to su amma nan zancen gadon ne ba kasancewa su lafazin aulad ne a lafazin aulad wanda ake magana a nan al'aulad lissulbi da kuma al'aulad li al'ibini amma shin waladul ibini in aka yi shuru aka yi itilaki shin ibin ne ko ba ibin ba a shar'ance ibin ne yawwa amma akwai masu ganin za a iya sanya masa ko a kira shi da cewa lallai dole sai ya zama a kira shi ibnul ibni ba waladu lissulbi ba dan a faɗi dai lissulbi dan a bambance daga wanda ba kai ka haife shi ba domin wanda ɗanka ya haifa ai ba naka bane ma'ana ɗanka ne amma kuma ba kai ka haife shi ba ɗanka ne ya haife shi shine dai kawai abin da ake nufi to sai ce lizzakari mithlu hazzul unsayain namiji zai samu kwatankwacin rabon mata guda biyu malami suna cewa nan malami Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da lafazin nan hazzi ya ce mislu hazzil unsayayi za a iya cewa lil'unsa nisfu malin zakari ko aidi abu ɗaya ne to amma Allah sai amfani da lizzakari mislu hazzi sai amfani da lafazin hazzi maimakon lafazin nisfi wasu malamai masu hange-hange sosai a cikin ma'anonin kalmomi suka ce wannan yana nuna maka cewa Allah dama komai nasa da sani yawa komai nasa da sani hatta zaɓin kalmomin da ya zaɓa ya zaɓi kalmar da za ta ba da ma'anar da ta fi kammala za a iya cewa lil'unsa nisfu malin rajuli inda kun fahimta cewa mace tana da rabin abin da za a baiwa namiji to amma saboda nuna gadon nan rabansa ba zalunci a ciki kuma sannan komai alheri ne a cikinsa ba sharri ba ne ba na ƙasa ba ne saboda me shi lafazin nisfi a larabci dole yana zuwa ne mudaf ne nisfin wani abu ne wanda yake kammalalle ko guda ɗaya kammalalle in aka ce nisfi rabin ɗaya ne rabin ɗaya kuma dullu alal naqsi akwai wata ma'ana ta naqsi a cikinta amma aka ce hazzi shi hazzi ana nufin rabo da nasibi akwai ƙari a cikinsa an fahimta sai aka yi amfani da hazzi maimakon a yi amfani da nisfi ma lizzakari sai aka ce lizzakari mislu hazzil unsayin ashe ma unsayin su din hazzi ne da su ba wani abu ne mai tawaya ba an fahimci wannan abin magana ce kuma ta malamai kuma tana nan fi mahalliha sai ce illam yakun a na yi tsalifu eh haka ne lizzakari mislu hazzil unsayin illam yakun ma'ahum sahibu fardi wannan rabon haka zai kasance idan babu ma'abucin fardi daga cikin ma'abuta rabo ma'ana ai mun yi magana jiya cewa rabon gado ko dai ya zama ta hanyar fardi shine rabo yankakke ko kuma ya zama ta hanyar mai ta asibi yawa masu rabo yankakke eh, su shida ne an fa irin rabon kai da aka go da shi yankakke wato iri shida ne ba masu rabon ba masu rabon akwai hawa-hawa kamar masu nisufi masu sumuni masu sudusi duka yawa amma shi yadda ake kasawar fractions din iri shida ne mun yi magana a kansu jiya an nisfu wa nisfuhu wa nisfuhu wa thuluthani wa nisfuhu wa nisfuhu ba ku manta ba yawa to idan babu waɗanda suka cancanci ɗaya daga cikin waɗancan kashi-kashin tare da su to kawai sai ya zama za a raba dukiyar ne gwargwadon adadin mazan sai a ƙara ɗaya misali idan maza biyu ne a idan namiji ɗaya ne mace ɗaya sai a kasa kashi nawa kashi uku an gane yauwa in aka kasa kashi uku sai namiji ya ɗau gida biyu sai kuma mace ta tafi da kashi ɗaya an fahimci abin in babu wani daban wanda yake da rabo misali inda da uwa me za a bata ko uba sudusi in aka cire musu sudusinsu to sai kuma su dawo sai su raba iya wannan din lizzakari mislu hazzul unsay to abin da ake nufi ke a in lam yakun ma'ahum sahibu fardin haka za su raba in su kadai ne babu wani mai kaso banda su au ko kuma akwai mai kasan ma abqatil furudu yaqtasimunahu kadhalika ko ya zama abinda wato furud din suka bari ya rage ma'ana in an baiwa masu rabo rabansu an bawa masu sumuni an baiwa masu sudusi in akwai su to abin da ya rage to haka za a raba shi me ma'anan haka za a raba shi lizzakari mislu hazzil unsayayn an fahimta to wannan yace wa qad ajma al ulama'u ala zalika babu wata mazhaba da saba wannan duk malaman duniya haka suka tafi karka je wahala cewa a wata mazhabar kaza ne wata a duk malamai wannan saboda shine me abinda nassin qur'ani yake ifada sa ba sabani wa annahu kuma ma'a wujudi auladi sulbi in akwai auladi sulbi ya'ya na tsatsu falmirathu lahu to gadan nasu ne ma'ana kenan banda jikoki yawa idan mutum ya mutu akwai ɗansa na cikinsa to jikansa ba zai gado ba jika ta ina ya zo ta ɗa to akwai ɗan to je ya zamansa an gane rabo na waye na ɗan ne domin dama shi jika yana tasowa ne ya dawo matsayin ubansa wato ɗan mamaci idan babu uban wato ɗan mamaci an gane? sai ce wa laisa li auladi libni shay'un ka gani gashi ya fito da shi kurukuru wato su jikoki ba su da komai kuma kullum ana cewa mai auladi libni saboda kar mutum ya kawo auladi binti yau dan ba ita a cikin labarin nan ba su a ciki kai idan mutum yana da ƴaƴa maza to ƴaƴa maza da suka haifa masa ƴaƴa ma'ana waɗannan ƴaƴan za su iya gadon kakansu wanda ya haifi wannan baban nasu amma idan ‘yarka ce mace ta haifi wani to shi ai ɗan wani gida ne ba ɗan gidanka ba ne an fahimta yau wannan je ma mun yi zancensa banuna banu abna'ina wa banatuna banu hunna abna'ur rijalil aba'idi kullum muna nana ta wannan kun santa ko ko ba ku sani ba yawwa baiti ne na waƙe suna cewa banuna banu abna'ida ƴaƴanmu su ne ƴaƴan ƴaƴanmu wanda ma ƴaƴanmu maza suka haifa shine banuna banu abna'ina wa banatuna su ko ƴaƴanmu mata banu hunna ƴaƴansu maza abna'ur rijalil aba'idi ‘ya'ya ne maza na wasu mazajen can nesa daban ba ‘yan kun gane larabcin yawwa sai ce wa laysa li auladi libni shay'un haythu kana auladu sulbi dhukuran wa inasan wannan bayanin yana tasowa ne idan ya zama waɗanda za su yi gadon maza ne da mata su ‘ya'yan su auladu sulbi ɗin ‘ya'yan da mutum ya haifa maza ne da mata ma'ana akwai maza a cikinsu akwai mata a cikinsu to yaraban zai zama shi kenan lizzakari mislu hazzul unsayi idan da maza ne su kaɗai ya za a yi rabon in duk maza ne to ala adadin ru'usi gwargwadon yawansu gwargwadon yadda za a raba mana idan 'ya'yan su bakwai ne sai a raba dukiya bakwai kowa ɗaya an gani idan kuwa maza ne da mata to me za a yi sai ya zama lizzakar misal hazzul unsay ne sai a duba adadinsu misali idan maza biyar ne da mata biyu ya za a raba shana sha biyu yawwa saboda maza biyar in aka raba goma kenan ka gani sai kuma wannan su biyu kaga aka raba sha biyu mazan nan guda biyar kowa zai ɗau kashi biyu saura ka kashi goma ya ƙare saura kashi biyu sai mace wannan ta ɗau ɗaya wannan ta ɗau ɗaya an fahimci abin don haka kowanne gwargwadon ana zancen wannan lizzakar mislu hazzil unsa yayi ne in an samu haɗuwar maza ne da mata su ƴaƴan amma in maza ne to gwargwadon adadin su haka za a raba kawai su bakwai a raba bakwai su biyar a raba biyar su uku a raba uku in su biyu ne a raba biyu kowa ɗaya an fahimci wannan yace hadha ma'ajtima'i adh-dhukuri wal inasi wannan idan maza ne da mata suka haɗu a yin gada wa huna halata ne to anan akwai halaye kuma guda biyu infiradu dhukuri wasa ya ce hukumuha na farko halin a ce maza ne kawai ƴaƴan kamar da na ambata ɗazu yau to wannan bayanin su zai zo shi malam zai ambata mana na dan azarbabi ne har na gaya mana shi zai zo ya ambata mana cewa za a raba gwargwadon adadin su kawai kowa ya samu ɗaya yawwa wasa ya ce hukumuha bayanin su zai zo wanfiradul inasi da kuma idan mata ne suka kaɗaita babu maza idan mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya mata su kaɗai babu kowa sai ‘ya'ya mata kaɗai ba namiji a cikinsu sai ce wa ƙad zakarahu bi ƙaulihi to shine sai Allah ya faɗi wannan hukuncin da ya faɗe ce fa in kunna nisa'an fawqa ne to yanzu muka zo kan wannan abin da muka tattauna jiya an fahimta a lissafin da malam ya jero maganarsa fa in kunna nisa'an in sun zama ‘ya'yan nan da aka bari nisa'an mata ne babu namiji a cikinsu kuma su ɗin suka zama fauƙaf na taini sama da biyu zai dawo malam shi ma mana bayani irin wanda muka ambata jiya eh har da ƙari ai abin da ake nufi banatu sulbin au bana tubni ko ya zama ‘ya'ya ne na tsatso ko kuma in ba ‘ya'yan tsatson to ‘ya'ya ne na ɗa kisa kullum banatu ibnin ake cewa yawwa banatu ibni in ‘ya'ya mata ne ma na ɗanka na ɗan mamaci to shi ma haka salasan fa auksara in sun kai uku ko sama falahunna sulusa ma taraka to su waɗannan suna da mene a kasa kashi uku sai a ba su biyu an gane mun yi wannan zancen ajiya yawa idan mutum ya mutu ya bar ‘ya'ya mata guda uku zuwa sama hakanan in biyu ne ma ma'ana daga biyu zuwa sama shi a nan malam bai kawo mana wancan zancen da muka tattauna ba amma za mu sake shi yau ita mutum ya mutu ba shi da ɗa namiji sai ‘ya'ya mata biyu ko uku ko sama to sai a raba dukiyar gaba ɗaya kashi uku in yana da miliyan tara ya bari sai a kasa kashi nawa kashi uku kun ga miliyan nawa shida to sai a ba waɗannan 'ya'yan mata baki ɗaya nasu ne an fahimci abin za mu zo mu ji zancen sauran ya za a yi da shi sai ce fala hunna sulusa ma taraka to suna da wannan sulusa kashi biyu bisa uku na abin da shi ya bari shi wane mamaci wa in kanat wahidatan in kuma ɗaya ce can farko mun ji halin in sama da ɗaya ne ko to wa in kanat wahidatan fa ai bintan ɗaya ɗaya ce ta mamaci ko kuma binta binin ya zama ‘yar ɗa ce misali mutum ya mutu ba shi da ɗa namiji ba shi da ‘ya mace amma yana da jikanyarsa mace wadda ɗansa ya haifa an fahimta to wannan ita ake cewa mene bintu ibni to in babu bint ita wannan bintu ibnin tana tsayawa a madadin bint ita ma in suka zama biyu ko sama kamar yadda ‘ya'ya mata na sulbi suke da sulusani to su ma wannan haka suna da sulusani an fahimta yawwa in kuma ita kadai ce ita ma kamar yadda bintu in ita kadai ce falahan mene annisfu to ita ma tana da nusu ne sai ce falahan nisfu sai a raba dukiya gida biyu duk rabin nan nata ne yace wa hadha ijma'un wannan ma ijma'i ne ba wani sabani karka je wata ban haba duk inda zaka yawo haka hukunci yake sai ka dawo nan nassin qur'ani ne nassin qur'ani ba ba a sabani a kansu ko yau to sai baqiya an yuqal abin da ya rage shine yanzu a ce min aina yustafadu daga ina aka fa'idantu da anna libnataini lilibnataini thintaini الثلثين بعد الإجماع على ذلك إن دي أني إجماعي أكن وانشان منين إجماع إن أكي إن uku ne zuwa sama sulusani in ɗaya ce nisfi to a ina aka fa'idantu da cewa in biyu ne ba uku ba su ‘ya'ya mata ɗin cewa suna da sulusani an gane? amma kuma ta mun tattauna wannan yawwa ƙila ma ku iya tuno dalilan to dai tun da malam zai zai nana ta sukar mu bata lokaci da yawa gara mai sauri mu karanta tunda abu ne da dama mun riga mun tattauna a kansa bari mai sauri mu karanta sai ce fal jawabu amsa anan ita ce annahu yustafadu min qawlihi ana fa'idantar wannan hukunci ne daga fadin Allah da yace wa in kanat wahidatan fala nisfu idan yar ita kadai ce to za ta samu rabin dukiya fa mafhumu zalika ashe kenan hukuncin da za a fahimta daga mafhumin wannan hukunci kuma dai na san kun san mafhumi jiya ma mun faɗa shekaran jiya ma mun faɗa mafhumi shine hukuncin da za ka fahimta daga mantuki amma shi ba a yi nassi a kansa ba ba a fito da shi kai kuru-kuru ba mantuki ba ne amma fahimta za ka yi daga kishiyar abin da aka faɗa idan aka ce maka wane ba dogo ba ne ai ba sai an gaya maka cewa gajere ba ne to fahimtar cewa gajere ne shi ne ake cewa mafahumi ai duk kun gane wannan ko yawwa to Allah cewa ya subhanahu wa ta'ala wa in kanat wahidatan falahan nisfu in ya daya aka bari mutum ya mutu ya bar yarsa jal kwaya daya tal banda ita ba wata ita kadai ce duk inda aka je aka dawo ba shi da wata ba shi da wani ɗa namiji ba shi da wata ‘yar banda ita ita kaɗai shi to ya ce fala hannisu in ji Allah a raba dukiya gida biyu a bata duk rabi na ta ne kaga misali kamar wancan mai mai miliyan tara nan da aka bada misali shi kaga sai a raba nawa miliyan hudu da dubu ɗari biyar duk na ta ne to sai ce fa mafhumu zalika nan kar ku tafi da nisa mu dawo kan zancen mu muna so mu nemo dalilan da suka sa in ‘yan mata biyu ne ‘ya'ya aka mutu aka bari sulusani za a ba su su ma tare da cewa a cikin nassin ba a faɗe haka ba a kansu cewa aka yi fauƙas na taini ko fa in kunna nisa an fauƙas na taini sai aka ce falahuma a abin falahunna sulusa ma taraka falahunna sulusa ma taraka to suna da sulusani na abin da aka bari kaga ba ba kuma an ambaci wadda in ita kadai ce amma ba a ambaci in su biyu bane to ta ina aka fahimto sai ce to tunda Allah ya ce wa in kanat wahidatan in ita kadai ce fala hannisu tana da rabi to mafhumu zalika abinda zamu fahimta annahu in zadat alal wahidati in tafi daya yar in tafi daya me zai faru in taqala ko al fardu an nisfi shikenan sai wato ya zama raban nata ya tashi daga rabi tunda yanzu ba ita kadai ce ba Allah cewa in ita kadai ce a ba ta rabi to yanzu ba ita kadai bace sun zama su biyu an gane kuma sannan ba su uku bane ballantana a ce fa in kunna nisa'an fawqa ne. an gane yawa sai ce wala samma ba'dahu illa sulusani bayan wannan nisfin kuwa babu wani abu in ba sulusani ba an gane don haka ashe kenan sulusani za a ba su wa aidan malam sai dai kawo hujjoji hudu anan mun ji daya ga daya ma'ana akhdhan min mafhumil mukhalafa tunda babu wani rabon bayan nisfi in ba sulusani ba don haka sulusani za a ba wa wannan yan mata su biyu an gane dalili na farko kenan wa aidan dalili na biyu fa qawluhu fadin Allah madauki da yace lizzakari mislu hazzil unsayaini wata fahimtar da malam yayi mai zurfi ita ma kuma mai kyau yace a idza khallafa ibnan wa bintan idan mutum ya mutu ya bar da namiji guda daya da ya mace guda daya an gane fa inna libna lahu thuluthani shi dan yana da thuluthani ko saboda me dukiyar za a raba ta ne salasatu aslasan ko salasata aslasan sai a raba ta gida uku in aka raba ta gida uku tunda hukuncin Allah shine in an haɗu namiji da mace me hukuncin lizzakari mislu hazzul unsayni kaga a cikin sulusun nan guda uku shi biyu zai dauka shi yasa ya kira su sulusani anan ba saboda sunan rabansa sulusani ba amma saboda rabansa shine biyun na mace na mace kuma me sai ya zama sulusi am ana fahimta sai ce wa qad akhbara Allahu annahu mithlu hazzil unsayaini to Allah kuma ya riga ya ambata cewa na namiji kwatankwacin rabo na mata biyu ne to me rabon macen sulusi ne fadalla zalika ala anna lil bintaini as-sulusaini don haka ashe wannan ya nuna in ‘yan mata ne guda biyu kowace ta ɗau sulusi kaga sun samu sulusa ne tunda yayin da suka zama ita da ɗan uwanta dama sulusi ta samu to in ta zama ita da ‘yar uwarta to kowace za ta samu sulusi kaga kenan me suka samu su biyu sun taru a sulusani don haka sai a haɗa su su biyu da kuma su uku da su hudu da su goma da su ɗari duk sai a tara su a ina a sulusani kun fahimci wannan fahimtar ko ba a gane ba to na ban ji ba to a yi lissafi da kuɗi to yanzu misali ai mun ba da misalin da wancan mai miliyan tara don ya sauƙin lissafi idan mutum ya mutu ya bar ɗansa namiji guda ɗaya shi ke nan wanda Allah ya bashi sai kuma ya mace ita ma guda ɗaya ya abi kenan ko yawwa in aka kawo mara bangada za ka raba sai ka ce lizzakar mislu hazil unsayni nassin qur'ani kuma ijma'i ba rikici to ya za ka yi ka raba tunda miliyan tara ne sai a ba namiji shida a ba mace nawa uku to shi ne sai malam ya ce yanzu zancenmu na idan an bar ‘ya'ya mata biyu ne ta ina muka samu cewa sulusani za a ba su shi ne sai yake cewa inda mun ɗauki wancan mun kalla na inda aka bar namiji da mace ai ga yadda za a yi namijin ya sami sulusi biyu ita kuma macen ta sami na sulusi ɗaya to idan kuma ya zama ita da irinta ce mace aka mutu aka bari babu namiji a tsakaninsu an gane to ita ma a ce an ba ta irin sulusin da ‘yar uwarta ta samu tare da ɗan uwanta inda namiji ne shi ya fi dacewa kaga kenan in ka kalli me suka samu a miliyan tara sai zama sun samu sulusani miliyan shida za su samu to wannan shine sulusani an fahimta to saboda me saboda kowace ɗaya ta samu sulusi ashe kenan sun zama daidai da mata idan an ce su uku ne aka mutu aka bari fauqafna taini din nan ko tunda an ce falahun falahunna thulutha ma taraka to biyun ma sun zo sun haɗu da su ashe kenan zaka iya cewa kuma wannan shine ma ijma'in malamai idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa mata biyu an gane to thuluthani za a ba su in ya bar miliyan tara to miliyan shida na waɗannan ƴaƴan mata guda biyu ne su kuma sai su raba daidai wa daida in ya bar ‘ya'ya mata uku su ma dai wannan miliyan shidan ita za a ba su in ya bar ‘ya'ya mata ɗari haka dai wannan miliyan shidan ita za a raba musu kun fahimci abin shi ne suka ce ashe fa'idar ambatan wannan fauƙas na tainin shi ne muka ambaci fa'idar fa'idar ita ce don a nuna maka duk yawansu ba za su ƙara akan wannan sulusainin ba sulusainin na dai shi za su san yadda za su yi da shi za su in suka kai su sittin ‘ya'ya mata sittin akwai kuwa? ana samu a ce mutum ya mutu ya bar ‘ya'yansa mata zirya har sittin to ya bar miliyan tara sai a ba su sulusani kaga kenan miliyan shida za su raba a tsakaninsu ko ce nawa za su samu dubu goma goma ko ɗari ɗari dubu sittin sittin yawwa ko ce sai ta samu dubu sittin misali ne kawai muke barwa don dai a fahimta yawwa shi yasa na gaya muku wannan darasin gado darasi ne da ya fi cancanta a ce a aji ake yin sa ko ana fito da mutum ana cewa nuna mana ka gane ko ka rike alli ka yi halaka ka halikun sai a baka kai lissafi ka yi lcm ka fitar da waye ka fitar sai ka ce wane ne za a bashi kaza mm. na mm. na shiwa a'a wannan muna zancen ba namiji ba ba namiji ne eh ai kun gane zance na ko kare kawo mana shubha eh ba namiji ba namiji eh da da namiji ai ba haka za a yi yawa inda da namiji akwai ƴan mata to su za a ba su rabo shi kuma ya ta'asibi yawa shi shi ne misalin da malai kawo in an haɗu da namiji da ƴan mata to sai a ba matan rabo su ashabul furud ne shi kuma sahibu ta'asibin ne saboda shine aula rajulin zakar yanzu zancen mu fa gaba ɗaya ku gane a zancen in mata ne an mutu an bar mata ƴaƴa har yanzu yusikumullahu fiwa ake zance auladikum ƴaƴanku ƴaƴa nan kuma ana zancen ko namiji ko mace to sai muke zancen ƴan mata mutum ya mutu ya bari in ita kaɗai ya bari ƙwaya ɗaya tal rabin dukiya za ta samu in uku ne zuwa sama ko fauƙas na taini fa in kunna nisa'an fauƙas na taini menene hukuncin su me za a ba su falahunna thulutha ma taraka ba rikici rikicin ina me ya taso da wannan zance to in biyu ne fa yan matan ko ba shine har jiya muka zance wasu malamai sun ce fauqa din nan za'ida ce ai abinda ake nufi nisa'an isnataini ba yawa wasu malamai suka ce a magana mafi inganci shine ba za'ida bace amma fa'idar ambatan fauqa shine nuna komai yawan su ba za su wuce a ba su wannan sulusanin ba shine babbar fa'ida amma ta ina kuma muka samo cewa in su biyu ne su ma sulusani za a ba su to shine fasancen da muke kun fahimta yanzu yanzu kun gane? na'am a kada kawo mana abin da ba mu shigo cikinsa ba ya mutu ba a san ba ɗansa ba ne da ɗan riko ai in an ce ɗan riko ba ya shigowa ciki ba shi da gado ku yi haƙuri shi yasa dama muka ce ku yi haƙuri a saurara shi yasa jiya nace ku ajiye tambayoyinku na zancen gado yawwa da wasu abubuwa da suka faru a makotanku a unguwa da sauransu da kuka san kes din ku ajiye su yanzu ba muna tanzilin nusus akan waɗannan afradul ahdath bane zancen mu ta'sili muke mu gina mas'alar yadda ake kallanta asali to ku tsaya mu fara fahimtar wannan sannan sai mu zo kan tambayoyin ku insha Allah ah wa kad akhbara mun gama wannan ko sai sai wa aidan hujja ta uku ta inda ake samo wa ƴaƴa mata biyu in biyu ne ake samo musu ne cewa sulusani za a basu yace fa innal binta ita ƴa ƴa ta tsatso idan akhadhat thulutha ma'a akhiha in tare da dan uwanta namiji ta samu thuluthi ba mu yi maganar wannan ba cewa in tare da dan uwanta namiji ne za a kasa kashi uku shi ya dau kashi biyu ita ta dau kashi daya wannan kashi ɗayan a cikin uku ai shi ake ce mu thuluthi yawwa kar ka fahimci nan thuluthin sunan fardin rabanta ne a'a yana magana ne akan da aka tashi rabon surar abin da ta samu dai ɗaya ne cikin kaso uku saboda ɗan uwanta namiji ya ɗau kaso biyu wa huwa azyadu dararan alaiha min uktiha wanda in ka kalli yadda abin yake wajen fifiko fifikon abin da shi ya samu ya fi cutar da ita nan kawai an yi amfani da lafazin cutan ne don ba wata cuta ce a ciki ba amma dai ma'ana ta fi zama samun ƙasa tare da shi, ko ba haka ba ne? To, fa'akhuha lahu a ce ta samu wannan lahu ɗinan sulusin ake nufi, ta ɗauki wannan sulusin ma'a uktiha tare da ‘yar'uwarta irinta, mace ‘yar'uwarta wadda aka haife su tare irinta, min babi aula wa ahara shi ya fi cancanta. Ma'ana tun da tare da namiji ma da ya fi ta ƙarfi, ya rinjaye ta, ta iya samun sulusi to ya za a yi ‘yar uwarta mace har ta ture ta ta zama ƙasa da sulusi don haka ita ma sulusi za ta samu kaga kenan su biyu sun samu me sulusani don haka ne ashe dai in an mutu an bar ‘yan mata biyu suna da sulusani an fahimci abin yawwa wa aiban hujja ta nawa ta hudu ta hudu yawwa fa inna qawluhu ta'ala malam sa'idi yace faɗin Allah maɗaukaki fil uktaini dangane da ‘yan uwa mata biyu wannan shi muka ambata jiya ko inda Allah maɗauki faɗa a ƙarshen suran nan fa'in kana tasnataini falaku matsulusani mimma tarak idan sun kasance su biyu ne matan ‘yan uwa falaku ma to su biyun suna da الثلثان mimma taraka kashi biyu bisa uku na abin da shi mamaci ya bari ba an faɗi wannan ba ƙarshen suratu an-nisa wannan jiya ma mun ambaci wannan to sai ce wannan nassun fil uqtaini as-sintaini wannan nassi ne kurukuru cewa in ƴan uwa ne mata mutum ya mutu ya bar ƴan uwansa mata in su biyu ne to su ma abin da za ba su sulusani fa idza kana al-uqtani as-sintani in kuwa ‘yan uwa guda biyu mata, ma'abu'udihima tare da cewa nesa suke da shi mamaci, in an kwatanta su tare da ‘ya'ya na ciki, ya aku zane sulusai ne su ma za su samu sulusai guda biyu, falibnata ne to a ce ‘yan mata guda biyu ‘ya'yansa, ma'aƙurbihima tare da cewa ko kusa suke da shi, min babin aula su suka fi cancantan a ce sun samu sulusani. Ya za a yi a can an ba wa ‘yan uwa mata sulusani kuma nan a ce ba za a bai wa ‘ya'ya mata an gane sulusani ba da haka sai a ce menene ƙiyasul aula wani shi ne ake ce mene ƙiyasul aula famin babin aula in an bai wa ‘yan mata ‘yan uwa su biyu an ba su sulusai ne ina so ku gane wannan zancen fa inda muka dosa waye ya fahimci me muke tattauna ya maimaita mana zancen mai muke matu kwata-kwata an yi maganar in mutum ya mutu ya bar 'yan mata ma'ana 'ya'yansa mata yawwa in daga uku ne zuwa sama nassin ƙur'ani ya faɗi cewa za a raba dukiya uku a ba su biyu shine sulusani an gane in kuma ‘yar ƙwaya ɗaya ce tal aka bari, ita kuma a raba dukiya rabi ma'ana gida biyu a bata rabi. Ba rikici wannan shi ma? yawwa saboda duk ga nassin qur'ani akai to sai aka ce su kuma ƴaƴa in ya zama su biyu aka bari ƴaƴa matan ba ɗaya ba ce ɗan wato tal ba kuma uku ba ne zuwa sama amma ƙwaya biyu ne ‘ya'ya mata biyu mutum ya bari to me za a ba su malamai sun faɗa ƙuru-ƙuru da ijma'i ma me za a ba su sulusa ne to amma ya aka aka samu wannan sulusa ne to shine bayanin da ake yi an gane cewa in muka lura da ƙarshen suran nan suratu an-nisa'i a ƙarshenta Allah maɗauki ya yi magana yake cewa fa in kana tafnataini in sun kasance ‘yan matan su biyu ne nan ana zancen walahu ikhwatu tunda dama cewa yastaftunaka in imru'un halaka nan qul lahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun sai aka ce walahu ukhtun kun gani walahu ukhtun sai aka ce falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha inda ita ce ta mutu to shi ma haka zai gaje ta yawwa sai kuma aka ce mene in lam yakul laha walad in ba ta da da shi haka zai gaje ta to sai kuma aka ce fa in kana tasnataini to su ƴan uwan nan nasa ƴan mata an gane in su biyu ne sai aka ce falahuma as-suluthani mimma taraka to suna da kashi biyu bisa uku na dukiyarsa kaga nan ana zancen ƴan uwa mata to shine ma yake cewa malamai sun ce yaya za a yi ƴan uwa mata da su da ƴaƴa na ciki wanne ne fi kusa ƴaƴa na ciki sun fi kusa to yaya waɗanda suke nesa a can an ba su sulusani su kuma waɗannan ƴaƴa na ciki a ce ba sulusani za a ba su ba ku zo kuma sulusani za a ba kun fahimci zancen don haka ashe kenan sai zancen ya koma me idan mutum ya mutu ya bar ɗaya ɗaya za a ba ta nisufi in ya bar ‘ya'ya mata biyu za a ba su mene sulusa ne in ya bar uku ko hudu ko biyar ko shida ko goma ko sama duk dai suna nan a sulusa ne yanzu kun gane wannan shi ke nan abin da malam ke so ya faɗa to mu je وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح كما يذو حديثي sahihi. wannan ita ce hujja ta biyar yawwa kuma jiya mun faɗi uku to yau ma ya ƙara mana guda biyu to wannan hadisin mun faɗe shi jiya hadisin sa'ad ibn rabi ko hadisin jabir dangane da ƴaƴa mata guda biyu da sa'ad ibn rabi ya mutu ya bari uwarsu ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa baffan su ya hana su gado yawwa gashi kuma shi babansu ya mutu a yakin Uhudu sai Allah maɗauki ya saukar da wannan aya don haka ya zama ashe kenan ma kai ka ce dan su aka saukar ko ba haka bane don haka abin da yake sababin nuzuli ba zai yi a istinbati kuma a fidda shi ba kun fahimci wannan don haka wannan shi ma dalili ne cewa in mutum ya mutu ya bar ƴan ma ƴaƴansa mata ƙwaya biyu to za su samu sulusaini ma'ana a kasa dukiya kashi uku a ba su biyu two third an gane to wannan zance mun gama sai ce baqiya an yuqal abin da ya rage dai shine yanzu a ce famal fa'idatu fi qawlihi to me fa'idar da fadin fadin Allah maduki nan karkace me fa'ida ana nufin ba fa'ida qur'ani muke hulɗa da shi yawa wani lokaci idan maganar dan adam ce sai a ce to me me amfanin fadar kaza tambaya ce nan to tunda gashi mun ce ‘yan mata biyu ma in an mutu an bar su sulusani za a ba su Allah kuma cikin Qur'ani cewa fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma taraka kaga ya ambaci fawqa ithnatayn to kuma gashi mun tabbatar da dalilai cewa isnatai din ma isnatainin ma ba faukan ba duka za a ba su mai sulusaini to me wad me muka fa'idanta daga fadin fauka din nan shine abin da ake nufi ba babu fa'ida bane mecece fa'idar da zamu fa'idanta sai ce qila malamai sun ce al fa'ida fi zalik wallahu a'lam annahu shine cewa li yu'lama dan asan أن الفرض الذي هو الثلثان cewa wannan kashi wato rabo da ake kira sulufani la yazidu bi ziyadatihinna ala sintaini ba zai karu ba saboda su sun fi guda biyu ma'ana ko sun fi biyu sun kai ɗari ko sun kai dubu inda za a samu haka to suna nan a sulusainin nan in Allah ya sa dukiyar da yawa to sulusainin zai zama musu da yawa in kuwa dukiya kaɗan ce haka nan dai sulusainin haka za a yi haƙuri da shi an fahimci abin bal min as-sintaini fasa'ida daga biyu zuwa sama wannan shi ita ce babbar fa'idar ta ambatan lafazin fauka din yace wa dallatil ayatul karima wannan aya har yanzu ta yi nuni annahu idza wujida bintu sulbin wahidatin ko wahidatun idza wujida bintu sulbin wahidatun in an samu ɗa ta tsatso guda ɗaya wa bintubnin da kuma ‘yar ɗa au bana tubnin ko kuma ‘ya'ya mata sama da ɗaya na ɗa da ɗanka ya ɗan mamaci ya haifa an gane? wani zance ne nan yanzu kuna fahimta mutum ya mutu in ya bar ‘ya guda ɗaya tasa ta cikinsa wannan kun san hukuncin wa bintu ibnin kai ko a idza wujida bintu sulbin wahida an samu ya guda daya ta ciki ta tsatsu wa bintu ibnin aka kuma samu yar da au banatu ibnin ko kuma ƴaƴan da dan sa shi mamacin dan sa namiji ya haifi ƴa mace ko kuma ƴaƴa mata ba guda ɗaya ba an fahimta sai aka same su to me za a yi fa inna li binti sulbin nisf to ita ya tsatso sai a bata nisfi nan haduwa suka yi ba ita kadai bace inda ita kadai ce dama an faɗa me za a bata tana nan da nisfinta to yanzu sun haɗu tare da wa tare da jika jika ta hanyar ɗa yauwa ko guda ɗaya ko sama fa inna li binti sulbin nisf to ita yar tsatso din nan tana da nisfi wa yabqa min as-sulusayn alladhayn faradahuma Allah lil banati aw banati libni as-sulus sai zama abin da ya rage a cikin sulusanin nan da Allah ya raba ga 'ya'ya mata ko jikoki mata sai zama abin da ya rage shine sudusi fayuta bintu libin to sai a baiwa bintu libin sai ta samu sudusi ba ku gane wannan ba au banatu libin yace wali hadha zan mimita wali hadha yusamma hadha sudus shi yasa ake kiran wannan sudusin takmilatal thuluthaini cikon thuluthaini cikon thuluthaini ba ku gane wannan ba da lalle kuwa na? eh za a misali idan mutum ya mutu ya bar ya ita kaɗai nawa za ta samu nisufi to idan kuma ya zama tare da ita ba ita kaɗai ba ce sai aka samu akwai jika wadda yayan ita wannan 'yar ya haifa shi kuma baya nan ya rasu ya rasu ba baya nan ya yi tafiya ba ya rasu to amma akwai ƴarsa idan da a ce ɗa namiji ne na mamaci akwai shi to duk wannan zancen babu shi kawai shi kaɗai zai ɗauki kayansa amma tun da ƴa mace ce ya mace ba ta hana jika an gane samu to amma me ake musu sai a ba su sai a ba ta nisfi ita ir sannan sai mu ga cewa inda a ce su biyu duk ‘ya'ya mata ne da me suke da shi sulusani ko da sulusani da nisfi wanne ne fi yawa nisufi yanzu idan ka ɗauki sulusani me sulusani 2 over 3 2 over 3 in kai subtracting 1 over 2 shine half ko nawa zai baka 1 over 6 to wannan shine 1 over 6 shine sudusi shine ake nufi da sudusin da yake takmilatu sulusaini ma'ana mai cika maki ne ga sulusaini inda su biyu ne a ce matakinsu ɗaya sulusani za su samu ko ba ka ba inda duk ‘ya'ya ne mata ba jikoki ba hakanan inda babu ‘ya mace dukkansu jikokin ne tare matsayinsu ɗaya mai za su samu sulusani za su samu to yanzu ga ‘ya ga jika to sai a baiwa ita ‘yar nisfi to ita kuma wannan jikar ba sauran nisfin za a bata ba sai a duba a ɗauka kamar a ce da matakinsu ɗaya ne za a kora su a basu sulusani tare to sai ya zama ita wannan tunda ta riga ta ɗauki nusufi menene ƙari akan nusufi don ya kai wancan rabon da Allah ya kira su da shi a ƙur'ani falahun na sulusa ma taraka sudusi sai a ɗauko wannan sudun sai a ce ina ke jika ungo to wannan shi ake nufi da takmilatu sulusai ne kun gane shi ko ba ku gane ba a maimaita yau ana kallon cewa inda su biyun ne dama ko su uku aka bari in matsayinsu ɗaya me za su samu sulusai ne to yanzu ma sai aka ce a ƙaddara kamar matakinsu ɗaya sulusai ne za su samu to yanzu wannan ita ta riga ta samu nisufi a cikin sulusai ne in aka ɗauke nisufi me ya rage saura sudusi shi ne dai wancan lissafin da na baku 2 over 3 ko yanzu ɗauko biran ka kai ko duk kun manta arithmetic din haka yi ko yawwa 2 over 3 minus 1 over 2 shi ne half ka gani lcm shi ne 6 3 into 6 2 2 times 2 4 4 ko sai ka ce minus nan ga abin nan 2 into 6 3 kenan 3 times 1 3 4 minus 1 4 minus 3 1 over nawa 6 shine sudusi to muje muje muje wannan shine ma'anar takmilatu thuluthaini yawa mun gama da wannan to sai koma yake cewa ina ne lissafin nawa ya abin yau ko har lokacin yayi tsayi to sai ce alwaladu ina ne ga shi yace mislu zalika misalin wannan bintu libni ma'a banati libni allati anzalu minha yace kwatankwacin wannan hukuncin shine irin hukuncin da za a yi in aka samu me bintu libni ‘yar ɗa ma'abanati libni lati an zalumin ha yanzu an samu mutum ya mutu babu ‘ya tasa ta cikinsa amma akwai ‘yar ɗansa ɗansa namiji ya haifi ‘ya sannan kuma akwai ta wani gun daban wani ɗan daban ko ɗan wannan ɗan yana da wani ɗa shi ma sai ya haifo su ‘ya'ya mata to kaga wannan jikokin jikoki ne ko ko jiko ‘ya'yan jika to idan aka samu jika ta ɓangaren ɗa namiji da kuma jika mace ko jikoki mata ta ɓangaren ɗansa namiji kun sun zama ‘ya'yan jika kenan ko to kaga yanzu an samu da wata a sama da wasu ƙasanta to ita ma irin wannan abin za a yi irin yadda aka baiwa ya ta tsatso aka ba ta nusufi ya ya a jikoki su kuma da suke ƙasa sai aka ba su mai sudusi takmilatu thuluthaini to su ma irin wannan haka za a yi gwargwadon girman ƴaƴan da kuma jikokin yadda matsayin su yake an fahimci abin insha Allah to wannan shine abin da ake nufi da takmilatu sulusaini ga kuma misalansa to ina ga sai mu tsaya anan sai mu tashi inda yace wa tadullu al-ayatu annahu matastaghraqa al-banatu aw banatu libni sulusaini annahu yasqutu man dunahum man dunahunna min banati libni wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala Allah muke roƙo ya ƙara mana ilimi ya ƙara mana fahimta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik